وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما آذى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا ورفع السبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع فضابت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمون بالعبد يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله babu iyadatu sibyani babin zai magana ne akan zuwa a gaida ƙananan yara ba su da lafiya domin duk aiki ne na alheri eh ba wai sai babba ne in bai da lafiya za ka je ka duba shi ba ko yaro ma in bai da lafiya ana zuwa a duba shi za kuma a samu lada kamar yadda za a samu an je an duba babba to shi ma yaro bai da lafiya aka je aka duba shi to za a samu shi ma wannan lada saboda a wajen cewa manzala da yake cewa ya umarce mu da mu gaida mara lafiya a gurin ai bai ware cewa sai babba ko sai karami ba da babba da karami duk ana zuwa ana duba su sannan kuma aikin manzala sallallahu alaihi wasallam in yayi abu shi ma hujja ne eh dama wato ka gani hujja ne a ga manzala ya abu to manzala ya je ya duba karamin yaro gashi kamar yadda zamu gani a cikin yanzu wannan hadisin zamu karanta حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة kala shubatu ya ce habar ne asimun asimu ya bani labari kala ya ce samitu aba usmana na ji aba usmana ya ce shi kuma ya karɓo an usama ta bin zaidin daga usama ta dan zaidin radiyallahu anhu ma Allah ya dade su anna ibnatan lin nabi sallallahu alaihi wasallama cewa wata yar annabi sallallahu alaihi wasallam arsalat ilayhi ta aika masa wato wato وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم shi usama shi kuma yana tare da annabin sallallahu alaihi wasallam wa sa'adu
wa sa'adin wa ubayyin
kisra ce ko ba kisra da tanwini wa sa'adun dai ko akwai biyin wa sa'adun akwai sa'adin
yau wa sa'adun sa'adin yayi dibin idan ka ce an usamatu bin zaidin radiyallahu anhu ma to anna ibrata lin nabi asra ilayhi wa huwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'adin kaga ya zama ma'dufi ma'dufi ya ya ya eh kuma kai masa ruba ka ce wa sa'adun ta istinafi eh ka ka fari wata magana wata magana sabuwa ke eh cewa wata ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta aika masa wa huwa shi kuma zai bi ma annabi yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wa sa'adin tare da sa'ad ko ubayyin ko ubayy nahsibu muna zatan anna ibn anna ibn anna ibn ci cewa wannan yatawa kad hudirat wato an yi mata wato ta zo halin muhtadar eh hudirat ma'ana ta zo halin muhtadar ba ta da lafiya ana ganin kamar wato rai zai halinsa eh shi ne ma'ana uhudirat to fa ashhaduna wato sai muka sai muka shaida muka duba fa arsala ilaiha salam sai wato fa arsala ilaiha salam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mata sallama waya kulu kuma a cikin abin da ya aika mata yana cewa inna lillahi ma akhadha cewa duk abin da Allah ya karba nasa ne wallahu ma da abin da mai bayan nasa ne wa kullahu wa kullu shay'in kowane abu inda ya wajen ubangiji musamman yana da abin amatuwa na yana da lokaci faltaha tasib ki ki nemi lada daga ubangiji wal tasbir ki hakuri fa arsalat sai ta aika tuqsimu alaihi ta nemi masa magiya ba na tana masa magiya ya zo ya ga halin da yaron yake ciki wa kamar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wa qumna zaid ya usama bin zaid ya ce mu ma duk sai muka tashi eh muka tafi tare da manzo Allah da muka je faru fi asbiyu sai aka ɗauko yaron aka ɗago shi aka ɗora shi fi hajjirin nabi sallallahu alaihi wasallam akan cinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nafasuhu wato numfashinsa ya taga tattaga a kau tana kai kawo wato yana sama yana ƙasa fa fadat ainan nabi sallallahu alaihi wasallam sai idan manzo Allah sai ta kwaranyo da hawaye sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sa'adu sai sa'adu ya ce ma haza ya rasulullah ya manzo Allah me kuma haka qala sai manzo Allah ya ce da shi hazihi rahmatu wannan jin kai ce wa ra'a wa za'a Allah Allah ya san ya tafi qulubu man sha'a cikin zukatan wanda ya so min ibadihi daga bayansa wala yarhamullahu min ibadihi illa ruhamahu Allah ba zai ji kara daga bayansa ba sai su ma masu jin kai masu jin kai a cikin bayansa to shine wanda Allah shi ma yake jin kansu idan kana da tausayi Allah sai ya tausasa maka idan baka da tausayi to shikenan shi ma ba zai tausasa maka ba Mhm.
باب إيادة الأعرابي حدثنا مؤلف بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يؤوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يؤوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل هي هما تفور أو تكسور على شيخ كبير تزوره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن
babu iyadatul arabi babu zuwa gaida wato alfular bayan ƙauye حدثنا معلم بن اسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ابن إكرمة يكتب لك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم شاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل يا شجاع على أعرابيين wajen wani wato balaraban ƙauye ya udu ya je yana duba shi bai da lafiya kala sai ya ce wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo idza dakhala ala maridin idan ya shiga gurin marar lafiya ya udu yana gaida shi fa kala lahu sai ya ce da shi la ba'sa ai jikin naka babu laifi da hurun insha Allah ai tsarka ne in Allah ya so za ka samu lafiya kala ya ce ultu shi mara lafiyan sai yake cewa sai na ce ɗahurun ka ce wato ɗahurun wato halin da nake ciki wato tsarka ne eh ya ce kalla ai lamarin ba haka yake ba bal hiya humma bari dai ita zazzabi ne ta furu da take da ta yi zafi wato abin da ake cewa ta furu kamar a cika tukunya da abinci kamar a cika ta ko da nama ko da masara ko a ta cika ta kuma tana ta tafasa wannan kumfar tana tasowa to shine ta horo eh to wai ba na zazzabin yayi zafi sosai jikinsa au ta suru eh, wato wannan bambancin wato ko ta furu ko ta suru daga rawi ne aka samu wato hukuntar ruwaya eh ala shehin bisa tsoho kabirin wanda ya ala shehin bisa tsoho kabirin wato tsoho mai girman mai yawan shekaru tuziruhul qubura ba tuziruhul qubura tana neman ta kai shi ziyara makabarta eh wato wannan zazzabin yana neman ya kai shi ziyara makabarta bukatar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan amizan to in haka kace to shikenan to shi yasa ba a so duk mutum wato in ba shi da lafiya to ya rika alfalu da cewa zai samu sauki zai tashi eh kar mutum ba da lafiya ya rika ganin cewa shi tafiya zai yi ko kuma in an zo an ce ya jike shi a sa to ga mu dai ba a san haka da halin da kake cikin a ce ya ci ka ce alhamdulillah da sauki kuma kai tara jayi daga ubangiji cewa zai baka sauki kaga wannan da mazala zai ce masa ya ai cikin naga babu laifi ya yi kyau sai shi "Ah, ya zo, babu laifi Eh, ka ce babu laifi eh wannan irin abu da zafi ga zazzabi ga shi ya taso yana neman ya kai ni ziyara makabarta ma'ana ya kai ziyara ba kawai an fahimta ko Eh, to, kaga sai mu za Allah ce to tun da ka ce haka shikenan eh shikenan tun da ka ce haka shikenan eh to kaga ni to da bai ce haka ba ya yi raja'i kyakkyawa to maza Allah sai ya masa addu'a kuma tashin zai yi eh zai tashi eh yasa ka kuma yana daga cikin ma wato mutum in bai da lafiya ya rika wato janyo ko mutuwa ko ya rika ganin shi tafiya bai yana daga cikin rashin imani eh yana daga cikin rashin imani ba wanda zai rika addu'a ma ya mutu don rashin lafiya ko wani tsanani ya tafe shi ni ban ma duniya to wannan rashin imani ne eh saboda tso imani tsoro ne ba wanda ya san abin da yake can lahira ba a taɓa samun labari wani ya je lahira ya dawo ya faɗi abin da aka gani a can ba babu shi duk wanda ya tafi ya tafi ka gani to saboda haka duk wani wanda yake tattacen mutuwa to fargaba yake me zai je ya samu a can to wanda ku bayi da wannan fargabar gani yake shi a tafin mamana to bana bayi da imani babu wato ma'ana baya tsoro shi kuma tsoro alama ce ta imani eh mutum ya rika tsoron inda za shi yasa na na Aisha take cewa duk abin da ka kai na halin rashin lafiya ka kai burin cewa Allah ya kashe ka kai ta addu'a Allah ya baka sauki Allah ya baka lafiya eh ya bismillah Mm.
كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مرضى فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فقال أسلم فأسلم قال سعيد بن المسيب عن أبيه لما أخبر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم Mhm. babu iyanatul mushriki babu aje duba wanda yake wato mushriki ba musulmi ba da lafiya aje a duba shi حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه wato ثابت ya karbo daga Anas Allah ya dade shi anna gulaman cewa wani yaro li yahuda na yahudawa ba yahudi ne yaron dan yahuda ne kana yakhdumu nabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima kan mare da sai rashin lafiya fa atahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya udu sai manzo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya duba shi fa qala sai manzo Allah da ya je sai ya ce da shi aslim ka musulunta mana me zai hana ka ba za ka musulunta ba to shi kenan fa aslama sai an sa kiran manzo Allah kenan sai an sa ya ya musulunta wa qala sayyid ibn al-musayyib sayyid ibn al-musayyib yace ya karbo an abi daga babansa lamma hudira abu dalib yayin da aka kai abu dalib halin muhtadar shi ma abu dalib ya kai irin wannan hali wato ya ya kai wato na halin muhtadar jinya ta kai jinya ja'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa to nan ruwaya sai ta tsaya a nan amma akwai hadisin da ya cika ga abin da aka yi da manzo Allah ya ce ga yadda yake ce masa ka musulunta wadda ka faɗi kalmar nan wace ni ne zan maka da ita zan maka hujja a gaban Allah eh in ka faɗe ta sai ce to wallahi zuciya ta yarda da abin da kake so in faɗa amma ina tsoron ka aibata ni aibata ƴaƴana a sai sai da na zo wannan halin kuma na ji tsoro eh to akwai hadisin da ya cika wannan magana eh eh. amma amma kamar ko da yake ba a cikin magana Abu Dalib muke ba amma akwai ruwaya da ta ce ai ya musulunta domin har al-Imam Suyuti ne ko ya yi ta asnal madalib ala najata abi dalib ko asnal madalib fi najata abi dalib wai akwai wannan littafi eh shi ne sai da abokai sai da abokai gida da manzala wallahi ya rasulullahi abu ɗalib ya musulunta ya bi mun a ce abu kuhafa ce musulunta Eh, kaga dai abu kuhafa ta mahaifinsa ne mahaifin abubakar ba shi ne abu kuhafa ba Eh, to abubakar yake cewa da maza Allah wallahi abu ɗalib ya musulunta na fi farin ciki da shi ne abu kuhafa ta ne musulunta saboda ya san manzan Allah yana ta so abu ɗalib ya musulunta duk sanda manzan Allah ya tashi wani buri maganarsa abu ɗalib ne ya ansa wannan kalmar to kaga imani kaga soyayya sai na bakar ya gwammace an mu manzo Allah kan mahaifinsa eh amma kaga shi abu ba fita ya musulunta abubakar abubakar musulmi ya musulunta ƴaƴansa sun musulunta babansa ya musulunta matan kowa nasa ya musulunta shi sai da abubakar eh shi kuma abu ɗalib alhamdulillah shi ma ga su sai na ali ga su ja'far duk ga su nan su ja'far wato su gwarzo ma a cikin yaƙi eh ga sayyidina ali wanda ake masa lakabi da saifullahi al-maslul takobin Allah buɗaɗɗe duk kafirin da ya haɗu sayyidina ali sai dai ya ga bayansa eh to amma maza Allah ya so shi Abu Dalib ya shiga ciki amma akwai ruwaya da ta ce Abu Dalib ya kalma ya kalma shahada eh shi yasa ma a cikin wannan littafin duk aka bayanin musulunta tasa
باب إذا آل مريضا فحضرت الصلاة فكلم جماعة يقول للصلاة لا يعلم إلا بشر قال أخبرني أبي أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يؤمنون بمرضه فصلى بهم جالسا جعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما فرغ قال إن الإمام يؤتم به يؤتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فركعوا وإن صلى جلسا فصلوا جلوسا قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث موصوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قائلا والناس فركعوا قياما babu idan adama ridan ta hadarta salati idan mutum ya gaida mara lafiya sai sallah ta zo to fa sallah bihim sai ya sallah tare da su jama'atin jami'i حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حبرني ابي عن عائشه هشام yace babansa ya bashi labari shi kuma ya karbo daga nana aisha radiyallahu anha Allah ya dade ita annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi nasu mutane sun shigo wato wurin manzo Allah ya udunahu suna duba shi fi maradihi a lokacin da yake jinya to fa sallabihim sai manzo Allah ya salla da su jalisan yana zaune eh waje alu yusalluna su kuma sai suka hadu suna salla kiyaman a tsaye fa ashara ilaihim sai manzo Allah ya nuni gare su an ijlisu ko ku zauna ku bi ni tunani a zaune nake to fa lamma faraga yayin da manzo Allah ya kare ala sai ce da su innal imama san dai liman ai an sa shi ne li utamma bihi dan ai koyi da shi wa idza raka idan liman ya ruku farka uku ya ruku wa idza sajada wa idza rafa'a in ya dago daga ruku farka uku ma ku dago wa idza salla jalisan wa in salla jalisan in yayi salla a zaune fa sallu julusan kuma ku yi a zaune qala abu abdullahi abu abdullahi yace qala al-humaydi mal humaydi yace hadha al-hadisu wannan hadisin mansukhun an shafe shi لأن النبي صلى الله عليه وسلم دوما النبي صلى الله عليه وسلم akhira ma salla ƙarshen abin da ya salla a rayuwarsa salla ka'idan ya salla shi yana zaune wannan su halbuhu qiyamu mutane su kuma suna bayan sa a tsaye eh to wannan akwai fa hususiya akwai abin da manzala shi kadai zai iya yi ba kuma kowa ne zai yi shi ba eh misali kaga inna ma fi lil imam lu tamma bihi eh idan liman yayi ruku'u ku yi idan ya dago ku dago in ya sajada ku yi in ya dago ku dago haka duk tafiyar take amma shi liman eh waɗanda duk za su bi shi dole ya zama liman zai iya kawo rukunan sallah ya zama zai iya kawo arkanu salati ai tsayuwa rukuni ce to liman ba zai iya tsayawa ba to su kuma mamu za su iya tsayawa to mu a masabar imam malik to liman ya zama mai tsayawa amma in manzo Allah ne sai a bi shi a haka tunda hususi ya sace eh ba wanda zai iya saba masa amma idan aka ce liman ba zai iya yin wa'ansu abubuwa na rukunai ba to dole zama na a samu wanda zai iya rukunai shi ya shige gaba shi ya sallah eh ba zai yiwa sai shi liman yana zaune su kuma liman suna ba mamu su kuma suna tsaye a baya ba sannan kuma akwai wani abu da mutane suke yawan yi wanda nake gani ya kamata mutane su sa hankali a kai wannan hadisi da manzo Allah yake cewa inna ma su ila al-imamu li utamma bihi dai dai an sa liman dan ai koyi da shi sai kaga mutane liman yayi sajada ya dago ya zauna har ya kusan tafiya sajada ta biyu wai su basu gama abin da suke yi a cikin sajada ba su taso liman ya taso to wannan ba daidai bane ba daidai bane me yasa aka ce in kai rafkanuwa ma in kana bayan liman liman ya dauke maka ka ce baka yadda ba ma a in kai rafkanuwa kana cikin sallah kana tare da liman sai kai rafkanuwa to liman ya dauke maka ba a neman sajada a kanka sai dai abin da ka bari kamar rukuni ne kamar a ce ko liman ya yi sajada kai ba kai ba to kaga wannan ba za a ta gyara ba kuma liman ba zai iya dauke ta ba dole sai ka kawo wata raka'ar wata za ta mai gurbin wannan ka gani amma ba daidai ba ne liman ya yi sajada ka bi shi kai sajada liman ya gama tasbihinsa ya ɗago kai kuma wai baka gama ba ka ƙi ka ɗago wannan ba daidai ba ne eh Allah ce an sa liman dan kai koyi da shi idan ya yi sajada kai da ya ɗago kai ma ka ɗago da za ka yi sajada ba ka ce komai ba na liman ya ishe ka eh kar ka ce komai ma to duk abin da liman ya yi a sajadarsa duk ya ɗauke ko mutum dubu ne suke bayansa eh abin da liman ya yi to duk ya ɗauke musu kan ma ka ce komai kai kai shiru ka gani saboda haka kuskure ne liman ya ɗauko kai ka zauna sai ya zauna ya kusan tafiya sajada ta biyu kuma wai kai za ka ɗauko wai kai wai kana wani abu to me kake yi ka gani eh Uhum.
وابو بكر يجعل الوالد ويشير بابراهيم قبل تؤيد عن عائشه سعد ان اباها قال شكيت بمكه شكوا شديدا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقودني فقلت يا نبي الله اني اترك مالا واني لم اترك الا ابنه واحده فاوصي بثلثي مالي واترك الثلث فقال لا قلت فاوصي بالنصف واترك النصف قال لا وقلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبدنه ثم قال اللهم اشف سعدا فأتمم له هجرته وما زلت أجد برده على كبدي فيما يقال إليه ساعته
babu wani uliyadi babu ɗora hannu alal maridi bisa mara lafiya ka zo ka gaida mara lafiya ka ɗora hannunka na dama a kansa kai masa addu'a حدثنا المكي بن ابراهيم اخبرنا الجعيد عن عائشه بنت سعد ان اباها ita عائشه بنت سعد cewa babanta kala ya ce ta shakkaitu bi makka ta shakwan jadidan na yi rashin lafiya a makka rashin lafiya mai tsanani fa ja'ani nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mun ya udini wato dan ya gaida ni fa qultu sai ni ce ya nabi allah ya annabin allah inni a turku malam to ina ganin zan mutu in bar dukiya da yawa wa inni lam atruk illa ibnatan to ni ko ba da kowa sai wato ya tace guda ɗaya in ma na mutu ita kadai zan bari wahidatan guda ɗaya eh to ina so ya rasulullahi ka yadda ko si bi sulusai mali zan yi wato sadaka da sulusani biyu na dukiyata zan raba dukiyata kashi uku in ɗauka su biyu na ba da ita fi sabilillahi eh wa atruku as-sulsa zan ban mata sulsi faqala sai manzo Allah ya ce la kai haka qultu sai ya kuma cewa da manzo Allah to ya rasulullah usi bin nisba zan wasiya da nisbin dukiyata in ban musu nisbi wa atruku nisba in ban nisbi qala sai manzo Allah ya ce la kai haka yace qultu sai na ce da manzo Allah ko usi bis sulsi zan wasiya bi sulusi da sulusi wa atruku laha sulusaini zan ba ta sulusani zan raba uku in wasiya da kaso daya ita kuma in ban mata kaso biyu kala sai manzo Allah ya ce as-sulusu yanzu inda ka dage sai kai sulusi sai ka ba da sulusin nan to sulusi bai na fa da yawa fa to shikenan wato ma'ana manzo Allah da ya yarda summa wada yadahu ala jabhatihi sai manzo Allah ya dora hannunsa akan goshinsa sun masaha ya dahu alawaji sai kuma wato sai manzala ya ɗora hannunsa a kan goshinsa sun masaha ya dahu alawaji da ya ɗauko hannun sai manzala sai shi kuma ya shafa fuskarsa ya shafa hannun nasa wato a kan fuskarsa waba ɗini ya ce da ciki na sun maƙara sannan sai manzala ya ce allahu mashfi sa'adan allah ka warkar da sa'adu eh wa atmim lahu hijratahu ka cika masa hijirarsa mana ya taho daga maka ya zo madina ga shi ba lafiya ka ba shi ladan hijirarsa ya ce ba ma ziltu ya ce ban gushe ba a ji dubar da a ji dubar da hu ina jin wato sanyin wannan hannun na manzo Allah Allah ka bidi a cikin kan hantata fi ma yukhalu cikin abin da ake zato ila ilayya gare ni hatta sa'at har wannan lokacin sanda yake bada wato wannan hadisi ne har lokacin yana jin sanyin hannun manzo Allah har a cikin hantarsa yana jin sanyin wannan hannun sallallahu alaihi wasallam mm
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يؤخر وفزته بيدي شديدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أو كما يؤكل بلاد منكم ذلك أن لك أجرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض وما سواه إلا غفر الله له سيئاته وما تقدم شجرته ولدها حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال حارث بن سويد يشي قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يشي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم na shiga kuma manzala sallallahu alaihi wasallama wa huwa yu'aku shi dai wato an jarrabe shi da rashin lafiya ma'ana yana cikin wato rashin lafiya wa akan rashin lafiya shadidan mai tsanani yace pharmacist hubi da yace sai na shafa shi da hannuna fakultu sai ce ya rasulullah ya manzo Allah innaka latu aku kai dai kana jin nauyi wato kana rashin lafiya ba akan rashin lafiya shadidan mai tsanani kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi ce ajal haka ne ai inni u aku ni ina yin rashin lafiya kama yu aku rajulani ana dora min rashin lafiya kamar yadda ake dora wa mutum biyu rashin lafiya ni kuma ni ɗaya sai a haɗa biyu a dora min eh fakultu sai fakultu sai na ce zalika wannan yana faruwa ne inda laka ajraini saboda kai za a baka lada biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajal eh haka ne summa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin ba wani musulmi yusibuhu azan azan wato wasu cuta ta same shi wato maradin jinya ce kuma su yahu ko abin da yawan shi jinya illa haddallahu lahu sayyi'atihi sai dai Allah ya kankare masa laifukansa da wannan wato jinyar kama to haddu shajaratu kamar yadda ake zazzage itaciya wato waraqaha kama to huddu shajaratu kamar yadda itaciya take karkade wato waraqaha ganyenta eh idan wato iska ta taso ta doki bishiya duk wani wato ganye da ya bushe sai ga yana ta faduwa to haka na duk muminin da bai da lafiya wannan rashin lafiyar to tana janyowa Allah yana kankare masa laifukansa eh باب ما يقال للمريض وما يجيبه إدراك مثل حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن غاسل بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه وحفظته وهو يؤق وأتى شديدا يؤق وأتى شديدا وذلك أن لك أجرين قال أجل ومسلم يصيبه أبا إلا هاتت إلا هاتت عنه خطاياه فما تفات ورب الشجر babu ma yuqalu lil maridi babun abin da ake gaya wa mara lafiya in an je gaida shi wa ma yujibu da shi kuma abin da yake amsawa حدثنا قبيسة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه حارث بن سويد يا كربو daga عبد الله Allah ya dade shi kala yace ataitu rasul ataitu nabi sallallahu alaihi wasallama na zo gun annabi sallallahu alaihi wasallama fi maradi ya cin jinyarsa da ce fa masistu sai na shafa shi huwa yu agu shi wato an dora masa rashin lafiya wa akan rashin lafiya su dinin mai tsanani fa qultu sai na ce innaka in hakika kai ya latu aku wallahi an dora maka rashin lafiya wa akan rashin lafiya su dinin mai tsanani to ya faru ne wa zalika wannan ya faru ne anna laka ajrin saboda kana da lada guda biyu kana sai manzo Allah ya ce ajal eh haka ne yace aiwa ma min musulmi ba wani musulmi yusibuhu azan da wata cuta za ta same shi illa hatat an hadayahu wato sai ta kankare ko kuma sai ta zubar masa da kurakuransa kamata hatu warqu shajari kamar yadda wato wato ganyen itace yake karkadewa sai ai kaga zaka zai tasbuwa ne ratatatata duk wani wanda ya bushe in iska ta doki itaciyar haka to haka ma mutum zunubinsa za a ta kankare shi saboda wannan wato rashin lafiyar da aka dora masa
حدثنا شهاب بن عبد الله قال بن عبد الله عن خالد بن ابي كرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل على رجل يقوله فقال لا باس اقول ان شاء الله فقال كلا بل هو ان تقول على شيء كبير كما تجير الكبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا ga wannan hadisin kamar shigen wancan ne da muka karanta shi ko sai dan bambancin kaɗan ne eh haddathana ishaqu haddathana khalid ibn abdullah an khalidin an ikrimata an ibn abbas ikrima ya karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya dade su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da khala ala rajulin ya shiga kusan gurin wani mutum barin lafiya ya uduhu dan ya gaida shi fa qala sai manzo Allah ya ce da shi ala ba sa a cikin babu laifi da hurin insha Allah tsarka ne in Allah insha Allah Allah zai baka lafiya fa qala sai mutumin ya ce kalla ai ya rasulullah abin ba haka yake ba bari dai humma zazzabi ne ta huru da take ta farfasa ni ala shekin bisa tsoho kabir mai yawan shekaru kai ma tu zira hulqubu kamar dai wato za ta kai shi je ziyara makabarta to qala nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce to kana izan shikenan in dai haka ne to shikenan to ka gani to ka ga shi yayi wa kansa addu'a eh alhamdulillah ya yi gaban da barba ya yi irin da barba na? to ai shi ne aka faɗa shi liman ai ko baka ce komai ba ma liman ya ɗauke maka in ma baka yi ba kai shiru shi kenan liman ya ɗauke maka eh ai kamar yadda maza Allah ya faɗa hadisi hadisai ga su inganta da su inna ma su ilal imamu li ukammali an sa liman dan ku koyi da shi domin ba a sa liman ya sallah sai an yarda da cewa babu shakka yana da wani abu na sani akan abin da zai yi a gani ko mutane da yawa suka haɗu za su zaɓi liman ko da ba su yi karatu ba za ka ga wanda suke wa kyakkyawan zato suke wa shi suke sa gaba ya musu sallah a gani ta shi mazala ce ta dai an sa liman don a koyi shi idan ya ruku ku yi ruku in ya ɗago ku ɗago bai ce in ya ɗago ku tsaya an kun gama abin da kuke ku ɗago ba a in ya ɗago ku ku ɗago eh fa za sajada fasjudu in ya sajada ku sajada wai za ƙara sami Allah da mana mu zuhu wa ƙulu rabbana wa lakal hamd a gani shi yasa ai shi liman ai nauyi ne a kansa me yasa a shari'a akwai abubuwan da liman in ya yi su shikenan ya zar ya zarsu yanzu kaga kamar liman misali ai yana nan a cikin fiqh ko ina da muke karatu da sallah mun karanta shi والإمام الراتب إن صلى وحده هو قام مقام الجماعة liman shi kadai yanzu limamin ratibi na nan masallacin kamar ma sabi ko shi kadai ya zo nan ya yi sallah to kamar jama'a ce ta yi wal imamun ratib ko a ce malam garba a masallacinsa ko shi kadai ya yi sallah to dan sai ya ma samu wannan ladan ko ba wanda ya bi shi wal imamun ratib in sallah wahdahu kama makamar jama'aci ka gani liman ratibi in yi sallah ko shi kadai yayi to ya tsaya matsayin jama'a shi yasa aka ce idan liman ratibi ya zo ya tsaya ba kowa ya yi ikama ya tsaya ya fara sallah in ka zo ka tsaya a damansa a bayansa za ka tsaya ko shi kadai ne ba za ka zo idan a ce mutum biyu ne za su yi sallah kai ka zo damar liman ba a'a ko shi kadai ne a bayansa za ka tsaya dan liman ne sannan shi kuma saboda matsayinsa na limanci ba zai haɗa sami Allahu liman hamidu da rabbana wa lakal hamdu ba an fahimta ko eh ko shi kadan ne sannan kuma wato ya samu ya jam'i lailatul matsari ko shi kadai ne lailatul matsari in ya zauna a masallacin ya yi bagarba lokaci ya zo ya dan ƙara ɗan lokaci ya mutu ya isha sai a rufe masallaci ba wanda zai zo kuma sallah kuma in ya sallah ko shi kadai ne ba wanda ya isa zai kuma jam'i a masallaci ai wato abu ne guda bakwai ko in sallawa har da hukama makamin jama'aci wanda ya zo ya tsaya a bayansa ba zai har sami Allah liman hamidu da rabbana alakal hamdu ba ko ya eh me me ci ba ya samu kuma jam'i lailatul matsari eh saura guda biyu guda guda bakwai ne in ya sallah shi kadai kamar jama'a ce ta yi ya kuma hasalar kai da daraja 27 ko shi kadai ne yadda za a ba waɗanda suka yi jam'i lada ashirin da bakwai haka za a ba shi ya samu wannan duk wanda ya zo kuma ya tsaya bayansa ba zai zo ya kafaɗa ɗaya da shi ba ba kuma za a yi wani jam'i a masallacin bayan jam'insa ba eh? ya samu kuma ya jam'i da yarsin matsari amma shi kuma da sharaɗa guda biyar ya fitowa fitowa al'ada ya jinkiri jinkirin al'ada ya wazana ya yi kama ya niyyar limanci shi yasa duk wanda aka ce liman ne to an ɗora masa an ɗora masa nauyi eh shi yasa yawancin mutane ma suke gudu saboda nauyi yana kansu nauyi ne ba ƙarami ba duk inda kake sallah in lokacin ta ya zo hankalinka yana wajen Allah ya ɗora wa mutane nauyi to shi yasa kawai abin da aka ce a yi kawai a bi biyayya in dai an sa liman liman yake yi ai an amince masa ne shi za a ce yi sallar jama'a saboda haka ka bi shi kawai maza Allah ya ce in yi ruku ka yi kawai ka yi idan ya ɗago ka ɗaga in ya sujada in ya ce sami Allahu liman hamdu fa sai rabbana wa lakal hamd shikenan kawai Fatiha salatul Fati. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين